إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرند هدو قوتا المحرم وتنقيا هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة نالي هكرا دبو دا دا هدو دا أربعين دا شدا wanda ya zo daidai da talatin ga watan bakwai a gregorian kalanda 2024 wannan shine kasa ɗinmu na 114 daga cikin jeren gyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan cikin kitabul juma'a littafin da ke magana akan sallar juma'a mun yi bayani akan cewa wajibi ne akan kowanne musulmi ya dinga halartar sallar juma'a kuma mun kawo aya da ke cikin suratul juma'a aya ta tara da allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sannan mun kawo hadisin ɗarin ɗan hishab daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce juma'a haƙƙi ne akan dukkanin wani musulmi ya je sai dai mutane guda hudu na farko bawa wanda aka mallake shi na biyu matar aure na uku yaro ƙarami wanda bai balaga ba na hudu shine mara lafiya wanda bai iya tashi ya je shi banda waɗannan mutane guda hudu duk ɗan adam musulmi wajibinsa ne idan aka ce yau juma'a ya je a yi sallar juma'a da shi na fata an gane akwai magana akan matafiyi ita ma malamai sun tabbatar da cewa a ba wajibi ba ce a kansa musamman idan inda yake ɗin bai da halin da zai tsaya ya samu sallar juma'a din na fata an gane mun yi magana akan cewa idan mutum yana tafiya sai ya ga ya iso wani gari kuma sai ya zamanto isowarsa wannan garin daidai lokacin ya ga ana kokarin yin sahu ko ana kokarin ta da hudu ba to wajibinsa ne ya tsaya a yi sallar juma'a tare da hisan nan ya wuce an gane amma misali juma'a ta kama ka kana jirgin kasa ko kana jirgin sama ai kaga ba za a ce ka sako ka zo kai bayi saboda yanayin da kake ciki ba zai baka damar haka ba ko kuma juma'a ta zo lokacin kana dokar jeji babu gida gaba babu gida baya ba yadda za a yi ka samu wani guri ka tsaya ka yi to ta sauka akan ka kamar yadda malamai suka tabbatar da haka yau za mu tashi alhafu alaiha wato kwadaitarwa dangane da alheri da falala na ainihin wato sallar juma'a an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala thumma ata aljum'ata fa salla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafruga min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كما من يوانا بابا معكم أوكي من ينشكم التحذير من التهاون منها واتو صورة روادا غندا ولاقا تجومعا عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودئهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من من الغافلين التحذير من التهاون منها واتو صورة تروى دفرج تروى dangane da wulakanta sallar juma'a jama'a tsoratarwa da firgitarwa dangane da wulakanta juma'a haka kawai mutum ya ƙi zuwa sallar juma'a ba wani uzuri na tafiya ba uzurin rashin lafiya ba uzurin mace ne shi ba uzurin kaza ina fata an gane to akwai tsoratarwa hadisin abu huraira allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da hida abdullahi dan umar suka ce sun ji annabi sallallahu alaihi wasallama ala a'awadi minbarihi wato akan ginshikan mimbarin shi akan filolin mimbarin shi akan kololuwar mimbarin shi ina fata an fahimta yana cewa la yantahiyanna aqwamun la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at ko dai wasu mutane su daina wulakanta juma'a su daina wato cin zarafin juma'a su daina wasa da sagegeduwa da sallar juma'a na fata an gane aula yahtimanna Allahu ala qulubihim ko kuma Allah madaukakin sarki ya rufe zukatansu na fata an fahimta an gane magana da kyau ko wa qalu qulubuna gulf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya ce suka ce zukatan mu a kulle suke Allah ya ce a'a na rufe su ne bal taba Allahu alaiha Allah ya bame zukatan ne ya rufe su na fata an fahimta bi kufrihim saboda kafircin su Allah ya ce fala yu'minuna illa qalila ba sa imani in ba kaɗan daga cikinsu ba su suke dawowa hayyacinsu su yi imani da Allah an gane magana da kyau wa qalu qulubuna gulf suka ce zukatanmu a ɓame suke a rufe suke wai suna wa Allah izgilanci wa'azin ma da ake ba sa ji na fata an gane to Allah manzo Allah ya ce ko dai su daina wulakanta da cin mutuncin juma'a ko kuma Allah ya ɓame zukatansu sannan kuma su zamanto daga cikin rafkanannu ina fata an fahimta ina fata an gane to Allah idan ya ga dama sai ya ɓame zukatan su zamanto cikin rafkanannun mutane wanda ba sa hankalta kaga wannan ya nuna uquba mutum yana wasa da juma'a to daga ƙarshe zai zama lalatacce zai zama tambaɗaɗɗe zuciyarsa za ta rufe ina fata an gane za a wayi gari bai fahimtar abubuwa bai imani da Allah baya gane karatu baya fahimtar rayuwa komai na zai zama a birkita saboda Allah ya ɓame zuciyarsa Allah ya rufe zuciyar thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sannan zukatansu suka ainihin wato wato rufe suka kekashe suka bushe suka zama kamar duwatsu har ma sun fi duwatsu kekashewa da bushewa an gane magana da kyau ko وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعات عن الجمعة بيوتهم دقى عبد الله ما كتى عبد الله أكي شروع ما لميس كتى عبد الله دوم عمر أكي نفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم النبي صلى الله عليه وسلم يا جيا ووسمتاني يتخلفون عن الجمعة an gane wanda suke watsar da juma'a suke fatali da ita suke juya mata baya at-takhalluf shine mutum ya juya wa abu baya ya kiyinsa na fata an fahimci magana mutum ya kiyin abu gashi an ce ya kiyi shine at-takhalluf yace laqad hamamtu na yi niyya na yi godo na kudirci aniya an amura rajulan da umarci wani mutum daga cikin sahabbaina yusalli bin nasi ya ja mutane sallah thumma uharrika ala rijalin sannan je in banka wuta a gidajen mutanen da ya takhallafuna anil jumu'ati buyutahum in banka wa gidajen waɗanda suke barin juma'a wuta na fata an fahimta annabi magana ta girma ya ce wallahi na yi niyya na kudurci aniya in ce abubakar wuce ka yi jam'i umar wuce ka ja mutane sallah ni kuma zan ɗauki bakin wuta da ashana da fetur in zagaya cikin madinan nan duk inda na je na samu wani yana gida ya iya fito sallar juma in banka wa gidan wuta kawai in ji manzan allah jama'a a ga rahin juma'a zuwa juma'a ba karamar masifa bane mutum da gangan ya ki zuwa sallar juma'a haka kawai nabi ya ce to ina dab da in sa wani ya ja sallah su kuma in je gidan in banka musu wuta wa an abil ja'adi ad-damri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba Allahu ala qalbihi daga abil ja'al al-damri Allah ya ƙara wa abil ja'al al-damri ya haɗa mu da shi a aljanna yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallama qala ya ce man taraka thalatha juma'i duk mutumin da ya bar juma'a guda uku tahawunan dan wulakanci ba uzuri ba larura ba rahin lafiya ba tafiya ba ba komai ba ya ƙi zuwa juma'a ɗaya biyu uku taba Allahu ala kalbihi Allah zai rufe zuciyarsa ina fata an fahimci magana zai rufe zuciyar gaba daya ya zama ba ta imani ba ta yadda da kaddara ba ta yadda da Allah ba ta gane gaskiya ba ta kaza ba ta kaza ba ta kaza haka kawai to wallahi akwai wanda na gani jama'a san da ya wata hudu baya sallar juma'a juma'a takwas baya zuwa kuma wallahi babu uzuri kwamanda haka kawai ko wanda za ka gan suna cewa aiki ne ya hana su zuwa wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne ta kawo uzurin da aka bahu min zambin uzurin da ya fi laifin da suka aikata muni ma ka ji uzurin ma ka ji kaman ka gaure mutum da mari wallahi don bai kai a ce ya zama uzurin da zai hana shi zuwa ina ba zuwa juma'ar ba to ga dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duk mutumin da ya ki zuwa juma'a guda uku a jere juma'a uku ya ki je haka siddan ba gaira ba sabab to Allah zai ɓame zuciyarsa babu shi babu fahimtar Allah da annabi shi yasa amin amin yasa wani kaga kana tamar nasiha ya ki yadda kai ta jan kunnensa ya ki jawuwa kai ta faɗa masa magana da za ta amfani ya ki ɗauka ka rasa me dalili wallahi wani laifin yi wa Allah Allah ya rufe zuciyarsa ya gagara fahimtar abin da ake gaya Shi ne kawai wani ya tunkara abin da zai hallaka shi kana ta kokarin nuna mar wannan fa abin halaka ne haka ne ko ba haka ba wannan abin fa matsala ne kulfa wallahi sai mursi sai ya ce shi ba zai bari ba sai yayi wallahi kar kai mamaki wani abu yayi wa Allah na irin waɗannan laifuffukan sai Allah ya ɗame zuciyar ya hana shi fahimta shi yasa wani sai ka bar shi kawai ba yadda za ka yi da shi Allah ya riga ya rufe zuciyar shi fallazina kafaru qulubuhum qasiyatun Allah ya ce kafire zukatansu ƙeƙasassu ne ba sa gane gaskiya ba sa fahimta duk yadda za ka yi da su ba za su fahimta ba ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الانس والجن سيتي مي لهم قلوب لا يفقهون بها hakika mun tsayarwa da wutar jahannama mun halitta wa wutar jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu babban abin da ya kai su wannan shine suna da zukatan da ba sa taba fahimtar gaskiya da ita duk yadda za ka yi da su ba za su fahimta ba to me ya jawo musu wannan shine aikin barna da suka aikata sai Allah ya ɗane zukata ila wali rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yana iya sha makance tsakanin mutum da me da zuciyar shi Allah ya sauwake yasa an ce ma abu kaza ne sunna ne abu kaza farilla ne abu kaza wajibi ne ka yi kokari ka kiyaye saboda rashin kiyayewar zai iya jawo maka matsala da ubangiji sai Allah ya ƙara tankaɗa ka ka yi gaba na fata an fahimci magana sai Allah ya tankaɗa ka amma idan kana kula da dokokin Allah in Allah ya saka ka abu za ka yi in ya hana ka za ka hannu to sai ka ga kan cewa duk abin da aka zo aka yi ma bayani sai ga kana fahimta kana aiki da abun kuma kana gane ina ka dosa kana kuma fahimtar menene matsayin abun amma in ka ka fahimta to lalle kuwa Allah zai abun nan zai ainihin wato ƙara maka ƙin yarda da abun da ƙin imani yasa ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'da ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sai ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wanda biye wa annabi karan tsaye bayan shari'a ta bayyana gare shi ya kiya ba abin da aka ce na shari'a Allah ya ce to abin da ya jibinta wa kansa mu ma za mu jibinta mar ma'ana za mu aga zamar wajen ƙara kangarewa shine nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam yasa wani da kake ga an yi an yi da hiya iya bari an yi an yi da hiya iya gane an yi an yi da hiya iya fahimta an yi an yi an ja kunnen sa ya iya fahimci inda bala'i yake eh wallahi ka rabu da shi kawai yayi wa Allah wani abu ne sai Allah ya dame zuciyarsa sai gagara fahimta amma wallahi duk mutumin da zuciyarsa akwai haske zuciyarsa akwai imani zuciyarsa akwai takawa zuciyarsa akwai biyayya ga Allah kana fara bayani kafin ka isa ma zai ce na gane wallahi kafin ka isa yasa ya ce wa mallam ya ja'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin wanda duk Allah bai sanya mana hasken fahimta da hasken imani a zuciyarsa babu inda zai samu wannan menene wannan hasken waqatuha menene lokacin juma'a ko yaushe ne lokacinta na'am وكيتو وعن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين شيكنا abin ya zama aiki kuma ya ƙara girma daga usamatu dan zaidu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka thalatha jumu'ati wanda ya bar juma'a guda uku min ghairi udhrin ba wani uzuri ba wani dalili haka kawai ya je juma'a har guda uku a jere kutiba minal munafiki na za a tabbatar da shi cikin munafukai za a rubuta shi cikin munafukai to kaga ai daga nan magana ta ɓaci kuma munafukai fa sun fi kafirai bala'i ko azabar su ma a lahira Allah ya ce daban ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira tare da cewa munafurci kala uku ne akwai munafurci al'aqadi wanda yake da alaka da aƙida da kuma kudircewa a zuci tun ya kudirce ƙin musulunci a ransa tare da bayyana shi a baki duk inda aka yi nasara a musulunci yana bakin ciki da takaici duk inda musulunci ya nasara kuma yana jin haushi duk inda musulunci ya faɗi yana jin daɗi to wannan munafurci ne wanda yake ne na aƙida mai wannan munafurcin shine wanda in ya shiga wuta ba zai fita ba amma wanda in yi zo magana zai karya in yi alkawari zai saba ko in aka ba shi amana zai ci amana munafiki ne shi ma amma ba munafurcin da yake fitar da shi daga ina ba daga musulunci ba an gane magana da kyau ko to wannan shi ne waƙatuha lokacin juma'a yaushe ne ake yin ta malam abdulazim albadawi ya ce waƙatu ha waƙatu zuhuri lokacin juma'a shine lokacin da ake sallan menene azahar ana yin sallan azahar daga rana ta raba daga ina daga tsakiya amma wata juzu qabulahu sai dai ita juma'a tana halatta kafin lokacin me azahar aka yi ta sha ɗaya ko goma da rabi ko sha biyu ko sha ɗaya da rabi ko tara ko tara da rabi ta yi ta yi na fata an fahimci magana e shi karatu ba ka faɗa mutane sai an zo gurin haka mu tsarin mu yake duk hayanin da za a yi ta yi a yi a su malam a social media su malam wani sana ta to mu ba za mu ce ko ba sai karatu ya zo kuma in karatu ya zo sai mun gurza shi na fata an fahimci magana yawwa so don haka malam yace wata juzu qablahu tana halatta kafin lokacin azahar to kafin lokacin azahar shine sha ɗaya da wani abu zuwa sha biyu ko ko goma da wani abu ka je ka karanta ka ɗauki littafin al'adwi batun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a na muhammad nasiruddin albani wanda tambaya ne aka yi masa daga masallacin madinar annabi muhammadu akan lokutan juma'a da yadda ake yi sai ya ɗauki alƙalaminsa mai albarka sai ya rubuta littafi sai ya saka masa al'ajiwi batun nafi'a amsoshi masu fa'ida masu amfani an as'ilati lajnati masjidil jami'a game da tambayoyin da kwamitin masallacin manzan Allah suka yi mishi to a wannan littafi ya kawo hadisai karara wanda suke nuna halaccin yin juma'a kafin rana ta yi menene ta yi zawali shine sha ɗaya da wani abu goma da wani abu tara da wani abu to wannan nan hadisan ne irin su malam muhammad awal adam albani zaria allah ya musu rahama suka nemi ɗabbaƙa shi a aikace sai aka dinga rigima da su su suna so su ɗabbaƙa saboda sun karanta ya tabbata su kuma sauran mutanen gari ba ma ce jahilan gari ba mun ga dama kuma mu loda musu ta to tunda baka sani ba ka jahilci abin kenan ko su kuma suka ce san ba za ta sabu ba to abin mamaki shine mutumin da masallacinsa ne ɗalibansa ne shi ya karanto abin ya ce zai ɗabbaka kai me naka a ciki sai ka tafi inda ka in ka ji baka gamsu ba sai ka tafi inda ka gamsu ka je kai sallar ka a can kuma bai ce kullum haka zai dinga yi wa mutane sallar juma'a karfe tara da rabi karfe goma karfe sha ɗaya ba a cewa ya tunda ya halatta to wata ran zai dinga yin haka irin su malam idris abdulaziz bauchi ina fata an fahimta aka yi ta dambarwa a ƙasar nan ƙarhe dai dole aka haƙura aka rabu da su an gane maganar da kyau ko so karatun yana da tushe yana da asali ba san zuciya suka faɗa ba ba wai abin da suka zo da hi ba hi da asali bane ba yana da asali a musulunci amma cewa aka ya halatta ba an ce wajibi ba ko dole ba ko ba an ce a doge akan haka ba ina fata an gane to haka maganar take to idan ka ɗauki wannan ma'anar shikenan baka da rigima da kowa baka da rigima da kowa ai misali akan kiran sallah guda biyu ranar juma'a mu yanzu ai kun ga mu yanzu kiran sallah guda nawa muke yi guda ɗaya muke tak saboda shi ne ya tabbata a sunnar annabi muhammadu duk masallacin juma'a da suke kira guda biyu wallahi sun matallahi bid'a suke ba sunnar manzan allah bane ba shi ne gaskiyar magana to alhamdulillahi tun da tun allah ya ji kan rai shi ma alhaji abubakar yaya arabi yana raye wanda ya gina masallacin nan da aka zo aka yi magana akan abun ya ce min malam me ya tabbata kira ɗaya ne ko biyu na ce kira ɗaya ce malam aje a ci gaba da yi kawai a daina yin na biyun tun daga nan ga su baba mare ga su komanda duka muka zauna muka ittifaki tun da ya tabbata shi ne sunna muka ce kawai shi za mu ci gaba da yi shikenan to kai in ka ci namu bai ma ba can ne ma to mun ce dole dama sai ka zo nan da ba mu ce ma sai ka zo nan ba na fata an gane magana sai ka je inda ka je amma dai ka sani wannan shine sunna so mu sani cewa yin sallar juma'a kafin rana ta yi zawali sha ɗaya da wani abu goma da wani abu ya tabbata a sunnar manzan Allah in mun ce ya tabbata ba muna cewa mu dawo yin sallah a wannan lokacin bane ba a'a ba muna cewa dole haka za a dinga yi a masallacin ba ka dai san akwai haka fa'idar sanin haka na farko ta iya yi wa wani juyin juya hali ya kai ka wani masallaci ka samu suna irin wannan haka ne ko ba haka ba to kar ka zama daskin dari'i ya zama baka san abun ba ka dinga kallon su wasu irin mutane su ma suna ma kallon wasu irin mutane wani irin mutum so ka san abu ne tabbatacce to kuma tun da cewa aka ya halatta mun ga dama mu yi mun ga dama ba sai mun yi ba ba shikenan ba sai mu ci gaba da yadda aka saba ba wani abu a ciki amma dai ka sani tabbataccen abu ne jama'a ina so mu gane akwai bambanci tsakanin ka yarda abu ya tabbata da kuma dole sai kayi mai sai kayi aiki da shi ga misali karara wanda zaka fahimta rukunan musulunci guda nawa ne guda biyar ne ka yarda da su duka ko baka yarda da su ba akwai wanda baka aikata ba ko babu musuluncin ka yana nan ko baya nan yana nan wani ko iyafur bai taba zuwa ba amma ya yarda daga cikin rukunan musulunci akwai aikin hajji ko haka ne ko ba haka ba to higen dan baka taba aikata ba sai a ce musuluncin ka baya nan to abinda mutane suka kasa ganewa akwai bambanci tsakanin na yarda abu kaza ya tabbata a sunna ko a musulunci da kuma lalle sai na aikata aikatawar tana fayuwa ne idan damar aikatawa ta faru a aikata akwai abin da yake wajibi ne sai an yi shi ma da ba kowanne bane aka ce kai kayi sai idan ka samu menene damar yinsa manista ta ilaihi sabila zakka tana cikin rukunan musulunci ko ba ta ciki yanzu idan muka ce masu zakka a masallacin nan su miƙe don allah su ne mafiya yawa ko su ne mafiya karanci su ne kaji wai mu ne kaɗan har da kai aiko banda eh su ne kaɗan sauran duk ba sa yi musuluncin su yayi ko bai yi ba to ina so mu gane irin wannan abubuwan ba wai abu ne na tada hankali da jijiyar wuya ba tunda ya tabbata ya tabbata amma aikatawa ba lalle sai mun aikata sannan muka yadda ya tabbata ba in mun samu damar aikata za mu aikata mun yadda kuma ya tabbata to akwai abubuwa na sunnoni da yawa yanzu misali sallah da takalmi sunnar annabi muhammadu ne to amma dan baka taba yi ba shikenan kai ba ahli sunna bane ba ya tabbata karanta bulugul maram tare da sharhin sa subulus salam na al-amiru sanani musamman ya kawo hadisan a jere kuma ya bayani yayi sharhin su kai har annabi gaya wa sahabbai yayi yace idan kuka zo masallaci ku dinga sallah da takalman ku yace domin yahudawa ba sa sallah ko ba sa ibada su da takalman su a kafafun su kai cewa yi ma khalaful yahuda ku saba wa yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim domin su ba sa sallah da menene din su kaga kenan in zaka saba musu kai kuma kai sallah da menene dinka takalminka to amma ya halatta kuma kai ba me ba takalmin to sai ka dauki ɗaya ka aikata sai a ce baka yarda da ɗayan ba ko sai a ce sallar ka ba ta ba dan baka yi aiki da wancan ba ba haka al'amura suke ba so saboda haka sallar juma'a ya tabbata a yi ta kafin rana ce zawali hadisai sun zo akan haka rututu burjik ba wai hadisi kwaya ɗaya ko biyu ba ayyukan sahabbai ya nuna haka ina fata an fahimci magana kai an taɓa kai ƙarar wani daga cikin sahabban annabi muhammadu in ban manta ba ibnu abbas abdullahi dan abbas zuwa ga wani babban sahabi cewa ai yau eh yau ya yi mana sallah kafin rana ce zawali wanda aka kai wa ƙarar sai ya ce kai baka san abdullahi dan abbas sahabin annabi muhammadu bane ba na biyu kuma kai baka san abdullahi dan abbas malami ne cikin sahabbai ba ma'ana ba zai aikata jahilci ba ina fata kun fahimci magana yawar take shi ya kore shi ya ce masa tashi ka bani guri sahabin annabi kuma malami ba wai wanda bai yi karatu a cikin su ba kuma sannan ka kawo karasa dan yayi wani abu ai ya kamata ka kyauta kamar zaton cewa ba zai yi jahilci ba ko ba zai yi son zuciya ba yanzu mu ɗauko mas'alar idan juma'a ta haɗu da ranar menene ranar idi sai hadisai suka zo akan cewa in ka ga dama in ka je juma'a abuda in ka je idi kar ka je ina juma'a in ka ga dama kuma ka je idi sannan ka je menene juma'a sai wanda ya ga dama ya je idi sai kwanta a gida ce shi huta zai yi ba zai je mai ba juma'a ba sai a zarge shi da wanda ya je da wanda ya ki zuwa dukkansu sun aikata sunnar waye manzon Allah to irin waɗannan abubuwan yana da kyau mu gane don haka da wanda ya sallar juma'a kafin rana ta yi zawali da wanda ya sallar juma'a bayan rana ta yi zawali dukkansu sun yi aiki da menene da sunnar manzon Allah ba wani abin ta da hankali ko ta da jijiyar wuya ko kuma ka ce wani abin da ya ba daidai bane ko kuma ai ta dambarwa a social media ko kuma a ce wani ya aikata kaza ko kuma ka kakare yau idan ka zo ka ce za a yi sallar juma'a karfe nawa karfe tara ko karfe tara da rabi ko karfe goma sai hukuma ta ce bata yadda ba don Allah bari muku tambaya shin da maslahar a zauna lafiya da hukuma da kuma ka kakaba wa kanka cewa sai ka yi wannan menene sallar a zo a samu rigima a kama ɗalibanka a kulle kai ma a tattara ka a kai ka polis ina fata an fahimci magana da Allah wace maslaha tafi hakuri shi yafi haka ne ko ba haka ba tunda an ce maka da wanda kai da wanda baka yi ba duk ya tabbata dan me yasa to ba za ka hakura ba sai ka yi rigima da hukuma sai ka yi rigima da suwa ne sai ka ce suwa ba akan sunna suke ba ba wani abin da zai sa a yi haka to mas'alar mas'ala ce mai saukin fahimta amma sai mutum ya zo da zafin kai ya ce dole shi sai an yi kaza to gaskiya ba daidai bane Allah ya shiryar da mu Allah ya datar da mu dan haka yake cewa a waqatuha lokacinta yake cewa waqatuha waqatu zuhuri lokacin ta lokacin azahar ne wata juzu qablahu amma tana halatta a yi ta kafin lokacin azahar sai kawo hadisi yace an Anas bin Malik anna nabi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli al-jumu'ata hina tamilu shamsu ka gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallar juma'a daga Anas dan Malik hina tamilu shamsu lokacin da rana ta karkace daga tsakiya kaga sai kawo maka hadisin da yake nuna annabi yana yin ta lokacin azahar bayan rana ta karkace وعن جابر بن عبد الله أنه سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريهها حين تزول الشمس yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah yusalli yi mana sallah thumma nadhhabu ila jimalina sannan sai mu tafi zuwa gara kumanmu fanurihuha mu je muna hutar da su muna ba su ruwa muna hutar da su muna kwantar da su su huta hina tazulu shamsu bayan haka ta kasance ne sannan kuma rana take gushewa daga ina daga tsakiya ku lura da magana ya ce mun kasance kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli annabi ya kasance yana yi mana sallah thumma nadhhabu ila jimalina sannan mu tafi zuwa ga menene raƙumanmu wato bayan an yi sallar ne sannan mu tafi zuwa ga raƙumanmu mu je muna hutar da su sun matazulin shamsu bayan duk waɗannan abubuwan sun faru sannan ranar take gushewa daga ina daga tsakiya kaga kenan an yi sallar juma'a tun irin tara da wani abu ko goma da wani abu ko sha ɗaya da wani abu har sun je sun kwantar da raƙuma sun ba su ruwa sun yi kaza sannan sun dawo gida sannan sai ranar ta gushe daga ina daga tsakiya haka hadisin ya zo sannan ranar ta yi zawali kun gane magana da kyau ko to a ƙarƙashin wannan sai nuna an yi sallar tun kafin rana ta zawali an yi sallar sun yi hutar da raƙuma tun kafin rana ta zawali sai bayan an yi sallar sun je sun hutar da raƙuma sannan rana ta yi menene to wannan ne to idan baka fahimci irin wannan ba to sai ka zo kai ta rigima ai ta rigima da kai kuma babu abin rigima a ciki ni ban ga abin rigima akan abin da ya tabbata sunna guda biyu dan kayi wancan ba kai wancan ba ai ta rigima da kai babu saboda haka in lokaci ya bayi wataran za mu zo da wancan littafi da nake gaya muku domin wani abun mamaki wallahi wannan littafin na mallake shi kusan shekara goma sha biyar ko sha bakwai da suka wuce kai daga ganin littafin na ɗauko shi za ka ƙara tsohon littafi ne bugunsa tukunna in ka gani sai ya burge ka takaddunsa kamar ka haɗa takaddu guda biyu kauri saboda tsabar kwalitinsa ba irin bugu na yanzu ba to tun lokacin ni na mallaki littafin kuma na karanta waɗannan matsalolin alhamdulillah muka fahimce su cewa lokacin juma'a lokaci ne guda biyu ko dai a yi ta kafin zawali ko a yi ta bayan zawali kuma ya tabbata duka a sunnar manzan Allah al-khutbatu khutbar juma'a an ibn umar qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yawm al-jum'ati qa'iman ثم يجلس ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم daga abdullahi dan umar Allah ya hada mu da dan umar a jannatul firdausi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yakhtubu yawm aljuma'ati yakhtubu qa'iman nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa mutane khutba a ranar juma'a me a tsaye a tsaye annabi yake huduba thumma yajlisu idan yayi rabi sai ya zauna ko thumma ya ƙumu sannan sai ya sake tashi ƙala ya ce kama ya fa'alunar yau kamar yadda mutane dai suke aikatawa ɗin nan yau to haka annabi yake in yi rabin kutuba sai ya zauna ya huta sannan sai ya tashi sai ya ci gaba ana kiran wannan jilisatul istiraha zaman hutawa amma maganan gaskiya zama ne na sunnar manzan Allah sannan kuma malamai suka ce in ba larura ba ba a so liman ya hutuba a zaune gaba ɗaya sai idan akwai larura misali ya fara sai wata rihin lafiya ta kama shi ko jiri ko wani abu babu laifi ya zauna ya karasa hudubar a zaune saboda wannan larurar an gane wannan babu laifi amma in dai lafiya kalau to an fi so liman ya hudubarsa a tsaye idan ya yi rabi sannan sai ya zauna in ya zauna ya dan huta na minti na sakon kaɗan sannan sai ya tashi kuma sai ya sai ya dora a inda ya tsaya ko wahiya wajibatun ita khutuba wajibi ce limuwazabati ahi sallallahu alaihi wasallam alaiha saboda annabi ya dimanci yin khutuba a rayuwarsa wa adami tarkihi kuma annabi bai taba barin khutuba ba tarkihi laha abada ma a qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah wannan ka karanta iwaul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a ku yi sallah yadda kuka ga ina yi kuma daga cikin sallar sa yana yin sallar menene yana yin sallar juma'a abin nan yana yin khutba ainihin wato a cikin sallar juma'arsa yan uwa za mu dakata anan za mu tashi hadiyu fil khutbati amma kafin mu rufe muna da sauran lokaci kafin mu rufe wasu maganganu nake so na yi akan matsalar da ta shafi wannan zanga-zangar da ake kokarin yi ba za mu yi shiru ba fa wallahi ba za mu yi shiru ba saboda a amin sun amin malam saboda mun alhamdulillah mun hango danja kuma dole mu haska wa mutane ko mutum ya yi zagi ko ya ashariya ko ya faɗi bakar magana ko me zai faɗa ya faɗa ya jima ma bai faɗa ba na fata an fahimci magana wannan littafi da ke gabana sunansa alwajiz fi aqidatis salafis salih ahlus sunnati wal jama'a alwajiz mai takaitawa fi aqidatis salafis salih cikin aqidar salafus salih yace aqidar ahlus sunna wal jama'a sunan littafin kenan wannan littafi wanda ya yi idadinsa wato fadilati sheik abdullahi bin abdulhamid al'athari babban malami ne na aƙida babban malami ne na sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan littafi tun daga shafi na ɗari da sittin da biyar har zuwa shafi na ɗari da sittin da bakwai da takwas har zuwa shafi na ɗari da tamanin na fata ɗari da saba'in an gane ya yi babu ya sa masa wujubu ta'ati wulati umuril musulmi na bil ma'aruf wato wajabcin dole a yi wa shugabanni ɗa'a ba a saba wa shugabanni ta hanyar a fito na fito da su saboda zaluncinsu wannan ka sani in dai kai ahlus sunna ne to wannan shine aqidar ahlus sunna ba a fito na fito da shugaba saboda ya yi menene ya yi zalunci da Allah jama'a duk zaluncin shugaba akwai zalimin shugaban da ya irin na fir'auna babu amma da mutanen annabi musa suka zo suka cewa annabi musa ya zame da fir'auna annabi musa ce musu yi ku ji tsoron Allah ku yi haƙuri ista'inu billahi wasbiru ku nemi agajin Allah ku yi haƙuri me suka ce masa suka ce ƙalu uzina min qablu an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana wannan mutumin fa wannan mai mulkin fa ya cutar da mu tun kafin zuwan ka Allah ya turo ka yanzu ma da Allah ya turo ka bai daina cutar da mu ba qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum ci a'a ku ta addu'a idan Allah ya ga dama sai ya hallaka makiyinku amma magana ku faɗa da ki ko fito na fito da ki ni ban gani a cikin littafi na ba in ji annabi Musa ba akwai zaluncin da ya wuce na Fir'auna amma annabi Musa haka ya dinga bawa al'ummar sa hakuri cewa su yi hakuri kar su ce za su fito na fito da Fir'auna wannan kafiye ne cewa yayi ma ana rabbukumul a'la amma qur'ani ya hakaito mana cewa Allah bai ba su da annabi Musa bai ba su damar fito na fito da ki ba amma ranar da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato game al'amura sun kai inda suka kai da annabi Musa ya yi addu'a da hi da mutanensa a kan fir'auna Allah a take ta masa ƙad ujibar da'awatu kuma fasta kima an karɓa muku addu'ar ku kawai ku tsaya ku tsayo akan addinin Allah kar ku damu zan yi maganin shi wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamuna kar ku ba hanyar wanda ba su da ilimi jahilai kar ku ba hanyar su Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahara mu da kanmu muka tsiratar da banu isra'ila kogi muka ce kukan ku ketare ku bar mu da wannan munafikin zan yi maganin sa yau baka ankara ba malam sai ga fir'auna yana nutsu a cikin ruwa Allah ya masa mutsu mutsu shi da kansa ya dawo yana cewa la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina ba na yarda ba wanda ya cancanta abotawa sai kai Allah ni ma musulmi ne yau Allah ya ce masa al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma najjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina lagafiluna Allah fir'auna ya ce na yi imani ya Allah ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah ya ce yanzu kenan bayan duk barnar da kai da iskancin da kai a duniya yanzu ne zaka ce ka yarda da mu zaka yi zaka yi abin da ya kamata to yau dai za mu tserar da kai da gangan jikinka mu kashe ka mu kashe tawagarka kuma mu bar gangan jikinka don ta zamo aya ga waɗanda za su zo a bayanka duk azzalumin mai mulki sai ya san waye kai kuma sai ya san yadda ka kare jama'a labarin yadda fir'auna ya kare ya zo wa al'ummar mu ko bai zo mata ba to haka Allah dama ya faɗa sai na ba da labarin ka yadda kai da hegantakar da kai da kuma yadda na gama da kai to babban abin da yasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai ya ce musu innakum satarauna wallahi za ku ga wulakanci da cin mutunci satarauna asaratan za ku ga babakere da handama za a yi ta wawashe dukiyarku a hana ku sakat sahabbai suka tambayi manzan Allah suka ce to in irin wannan lokacin ya zo muna raye fa ma za ta amuruna ya rasulallah me kake umartar mu da mu yi kala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu tu'addul haqqal ladhi alaikum haƙƙin da ke kanku na biyayya wa waɗanda suke jagorancin ku ku bada shi was'alullah alladhi lakum wanda yake hannunsu suka rike muku kuma ku daga hannu ku roki Allah ya baku magana ce ta manzan Allah in ka gaya mata bakar magana ni ba ni ka gaya ba za ka gamu da Allah idan ka faɗa domin irin waɗannan hadisan mun jawo sai a ce to ka gansu ai suna cewa mu yi biyayya ana zaluntar mu din haka Allah ya ce ana zaluntar kan ka yi biyayya haka manzan Allah ya ce in kuma ni dan na karanta ma ka ja haushi na ka yi zagi kar ka damu na haka ba wancan zamanin bane ba, ne ba. da ka gani ka gani ko su dama su ne shugabannin zanga-zanga so haka mutane suke idan suna son abu ko kuma suka rikice to sai su ne sai su gagara fahimtar duk abin da za a gaya musu to da Allah ku dan saurare ni a lokacin da ya rage mana in dan karanto wasu ayoyi in kuma kawo wasu hadisai akalla a cikin wannan babi da wannan malami ya kulla domin ku gane kuma in faɗi wasu maganganun malamai wallahi za ku gane cewa ba yadda za a yi malamanmu su zo su gaya mana magana kuma ya zamanto jahilci da son zuciya na farko dai cikin suratun nisa'i Allah madaukakin sarki ya mana umarni san da ya kira masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula yace wa ulul amri minkum ulul amrin nan fa da ake magana na farko akwai malamai a ciki malaman tafsiri da yawa sun tafi akan cewa ulul amrin nan malamai ake nufi ma wasu kuma suka ce banda malamai sai kuma waɗanda aka bawa jagorancin al'amuran mutane shugabanni shine ulul amri to kaga anan idan mun ɗauki fassarar wanda suka ce ulul amri malamai ne dan Allah in malamai suka ce ayi kaza ya kamata a yi musu da'a ko bai kamata a yi musu ba suna cikin wanda aka fassara su ne ulul amri idan kuma aka ce shugabanni ne ulul amri suna cikin wanda idan an idan abu ya taso aka ce suka ce ayi kaza a musu da'a in dai bata saba Allah ba ko ba sa ciki sannan ka lura da Allah ya tashi farkon ayar sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu wannan sai nuna idan kai munafiki ne ba mai imani ba da kai ake da mai imani ake magana cewa yayi da'a wa Allah yayi da'a wa manzon Allah sannan ya da'a wa waɗanda aka danka jagorancin sa a hannunsu so in ka ce ba za ka yi ba to dama masu imani ake magana idan wa anta munafiqun ka zama munafiki kenan ban gane ko kuna fahimta ba domin aya ce wa malam wane zai ja malam wane zai ja amma tabarau din wane sai ya hango masa abin da tabarau din wane bai hango masa a cikin ayar ba yasa kaga littattafan tafsiri sun yawa yadda malam wane ya fahimci aya da abin da ya gano wallahi malam wane duk karatun shi ba zai gano abin da wanan nan ya gano ba so masu imani aka kira ba kowanne bambaren yanyawa aka kira ba in ka ce kai ba za ka yi ba to ka sani an talasta min hadhihil mu'minuna ko min hadhal mu'minun ba ka cikin waɗannan mu'minan da ake magana shine ka fita ka ce ba za ka yi da'a ba don haka ba kai ba mumini bane kenan sai Allah ya ce fa in tanaza'atun fi shay'in idan kun samu jayayya cikin lamari dama an samu jayayya akan zanga zanga ko ba a samu ba to sai Allah ya ce farduhu ila Allah ku mai da irin wannan abin da kuka jayayya akan sa zuwa ga waye zuwa ga Allah sai ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir war rasul war rasul da manzan Allah yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar karshe to shikenan yanzu bari mu dauki wannan zanga zangan tunda an yi jayayya akan ta mu maida ita zuwa ga Allah mu maida ita zuwa ga Annabi Muhammadu sai mu ji meye matsayin ta ba shikenan ba dama an ce mun yi jayayya akan abu mu maida hi ga Allah mu maida hi ga waye ga manzan Allah sai Allah da manzansa su gaya mana me mafita kuma Allah ya faɗa mana yace inna ma kana qaulal mu'minina ko qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na sani dai maganar mu'mine na gaskiya in an kira su zuwa ga Allah an kira su zuwa ga manzon Allah dan su yi hukunci akan su akan wata mas'ala Allah ya ce abin da ya kamata muminin gaskiya ya faɗa shine mun ji mun yi da'a to Allah ya ce kar aiwa shugabanni zanga-zanga ko fito na fito shin ka yadda ka ji kayi da'a ko baka yi ba Allah da ya ce duk mumini idan aka ce masa Allah ya ce kar ayi kaza cewa yake yaji in annabi ya ce masa kar ayi kaza cewa yake yaji ina fata kuna fahimtar magana wannan duk ma'ajiye maganar malam wani ya ce ai malam wani ya ce kar ayi yanzu Allah muke magana da annabi Muhammadu wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amri bai dace ga mumini mace ko namiji in Allah ya yi fagana ya zama kuma suna da wani zabi daban ba sai su dawo su kan abin da Allah dan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da bukhari da muslim ya rawaito annabi muhammadu ya ce man ata'ani faqad ata Allah wanda duk ya bi ni Allah ya bi wa man asani faqad asa Allah wanda duk ya saba min Allah ya saba yace wa man yuti'il amira faqad ata'ani wanda bi yabi shugaba annabi muhammadu yace ni yabi wannan hadithin bukhari da muslim suka rawaito kaga karshen inganci kenan wa man asal amira faqad asani annabi yace duk wanda ya saba wa shugaba wallahi ne ya sabawa wata rana hasanul basri ya zo wucewa sai ja ana gulmar hajjadu ibnu yusuf al-thaqafi azzalumin shugaba wanda bayan irin su fir'auna din da aka yi a cikin mutanen da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa yau ba a yi azzalumi irin hajjaju ba sahabbai kadai ya kashe sama da mutum ɗari ka san dai duk ta'addancin shugabanninmu na yanzu ba su kashe sahabbai ba aiko haka ne ko ba haka ba to shi ya kashe sahabbai abdullahi dan umar da muke ta magana shi yi ajalin abdullahi dan umar babban sahabin annabi muhammadu amma wallahi da sahabbai da ke sun san matsayin shugaba wallahi ba su yi wa hajjaji bore ba ba su yi masa bore ba ba su yi masa fito na fito ba ba su yi masa zanga-zanga ba addu'a suka dinga yi har allah ya kawo ƙarshen hajjaju wannan shine abin da aka umarce mu ko wallahi baka isa ka hana ni faɗa ba kuma ni ban tilasta ka ka yadda da abin da na faɗa ba kaga dama kar ka ɗauka ba matsala amma dai baka isa ka toshe min baki ka hana ni maganar hadisin manzon Allah ba wannan kawai shine ka'idar to in na fahimci haka ni ba ina faɗa ni dan dole sai ka yadda ba domin annabi ma ce masa aka yi lasta alaihim bi musaitir ba a turo ka dan ka tilasta su dole he sun bi ka ba illa man tawallawa ka farfa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar wanda duk ya bujire wa abin da ka faɗa ai zai zo ya same mu in ji Allah san masa azaba mafi girman azaba wallahi to saboda haka muna da wannan fahimtar kuma idan zagi ne jama'a an zagi annabi Muhammadu ko ba a zage shi ba yo ni dan ka zage ni ai ba kai komai ba wallahi in kana so ka zama tantirin din iska ka zagi manzon Allah dan ka zagi Adamu dan Muhammadu ba kai komai ba an zagi annabi an ce annabi mata yake nema haka ne ko ba haka ba an ce mulki yake nema a Makka da Madina ku raba makka biyu ku bahi rabi ya mulke ta zai daina wannan wa'azin mulki kawai yake nema an ce kuɗi yake nema an ce abin da yake karantawa ma tatsuniya ne ƙarya yake yi ma ba wanda Allah ya turo shi Allah bai turo shi ba ƙarya ne wa qalu asatirul awwali naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukuratan wa asila jama'a annabin Allah fa aka kalla suka ce wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzzila alaihi dhikru innaka la majnun suka ce ya kai wannan da aka sauke masa littafi kai mahaukaci ne haka fa Allah ya faɗa a Qur'ani irin wulakancin da aka yi wa annaba yau ni dan ka ce min dan kaza ne ni ko an yi kaza da ni ko an yi kaza har ma zai ɗera min hankali tunda ina da ayar da aka zagi mafi tsarkin al'umman nan su ne annabawanta ya ayyuhal kajifa ya ay kai ka ce magana arziki za su faɗa masa domin duk lokacin da aka ce aka ce yawa ne ai za ka ga kamar akwai girmamawa a ciki ko ashe izgilanci ne magana ta wulakanci za a faɗa ya ayyuhal ladhi nuzzila alaihi dhikru innaka lamajnun ya kai wannan wanda aka sauke masa littafi ambaton Allah kai mahaukaci ne to ka gaya min wane ne ko mai hankali da ya saura in an haukatar da annabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce wannan irin manzo ne wannan mali hadar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi wannan irin manzo ne wannan zai zo yana cin abinci cikin jama'a ya dinga tafiya kasuwa sun faɗa masa wannan annabi Musa suka ce Allah fa san da ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hakuri yace wallahi mun sani suna faɗa ma baƙaƙen maganganu wanda suke ɓata maka rai amma muna baka hakuri akan abubuwan da suke faɗa maka kar ka damu da maganganunsu kai dai ka ci gaba da karantar da su da yi musu wa'azi amma maganganu ba za su daina ba kuma magana ba ta kari zagi baya kari amma ka faɗa musu gaskiya Allah ya ce hakika mun sani qad yadhiqu sadruka bima yaquluna qad na'lamu annaka yudhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun min sajidin Allah ya ce wallahi mun sani abinda suke faɗa ma yana kuntata ma yana yana kona maka zuciya amma shawarar da zamu baka kai ta tasbihi kana gode wa ubangijinka kuma ka zama cikin masu bauta wa Allah da ya zai dauki hankalinka daga zage-zagen da suke to muna da waɗannan maganganun muna da waɗannan ayoyi muna da waɗannan hadisan ya samu a ba mu ƙi ka zage mu ba Allah ya ji kan malam Ja'far ya ce ɗayan biyu ne idan ka zage ni wala Allah abin da ne ba daidai ba ne ya sa ka zage ni ya ce to ko ba komai zan yi wa kaina faɗa in gane an an karar da ni wani abin da ne ba daidai ba in gyara ya ce in kuma ka zage ni akan abin da ba haƙƙina ba ne ba ka zage ni kawai don ka more ya ce to shi kenan ka rage min wani nauyi zan je gaban Allah ka biya ni ba shi kenan magana ta kare ba shine magana ta kare ga malam aminu nan da ke numbarsa ne take kan facebook ɗinmu kwanan nan wasu mutane suka matsa mishi da kira suna neman sai sun yi magana da ni saboda sun yi ta bamban kamun ashar a kwanakin baya yanzu suna so sai sun yi magana da ni na yafe musu gashi nan shi yake faɗa min da bakin shi wani ya kira shi daga kano wani ya kira shi daga kaza wani ya kira shi daga kaza na ce ka ce musu duk na yafe musu kada Allah ya tsaye da mu ranar tashin alkiyama ya mana hisabi ni da su ba yi na magana ta kare ba amma wallahi wasu daga cikin su ba su yadda ba san da suka san yadda suka yi magana da ni saboda suna ganin abin da suka fafaɗa a kaina sun zalunce ni kuma sun gane sun zalunce ba za su iya tafiya lahira da wannan ba dan ba sanya za su gamu da Allah to haka fa ake ta fama fa da mutane to amma wannan zai sa yanzu don Allah jama'a idan mai zagi ba zai fasa ba mu ma ka su karanta aya da hadisi ya mu fasa ko ko ba haka bane ba maganan fashi wallahi in za ka mai da mu zogale wallahi sai mun faɗa ma gaskiya amma ta bakin na wani daga cikin annabawa ne fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah wallahi tallahi sai an zo ana bibiyar waɗannan maganganun da muka faɗa ko bayan ranmu insha Allah ta'ala wannan shine kawai ka'ida so ga wasu daga cikin hadisi a gurguje na faɗi wannan hadisin akwai wani hadisi annabi yake cewa isma'u wa ati'u ku yi da'a kuma ku saurari shugabanninku yace wa inistu umila alaikum abdun habashiyun ko da an ɗora muku bawa ba habashi kaga ashe annabi ya san za a zo da kabilanci wajen shugabanci a ce ai wane kaza ne dan haka ba ma san shi wane yare kaza ne dan haka ba ma san shi annabi yace to ko bawa ne bawan ma ba habashi bakar fata bai cikin ku larabawa ya zama shugaba a kanku to ina baku shawara ku yi masa biyayya kar ku yadda ku yi masa tawaye wai dan ya zalunce ku ko dan yana muku abin da ba daidai ba annabi ya ce ka anna ra'asahu zabiba ko da kansa kamar inabi yake ka san inabi yana nan kwal kwal kwal kwal kwal kwal haka na ma'ana kansa ko ba gashi saboda wulakantuwa bai da komai amma ya zamanto shugabanku annabi ya ce kar in samu labarin kun masa fito na fito sannan wata ruwaya ta nuna annabi ya ce tasma'u wa tuti'u lil amir ku yi biyayya ku yi da'a wa shugaba wa in duriba zaharuka ko an daki gadan bayanka in ji manzon Allah wa ukhidha maluka ko ya kwace ma dukiya kar kai masa fito na fito fasma wa ati annabi yace kai da'a ka ainihin wato yi biyayya wata ruwaya ta ce annabi ya ce man kariha min amirihi shay'an falyasbir alaihi duk mutumin da ya ji wani kyamar wani abu dangane da wani shugabansa to fa yayi hakuri fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja min as-sultani shibran babu mutumin da zai fita daga da'irar shugabanci ko daidai da taki daya ya ce shi bai yadda da shugaba wana ba ko daidai da taƙi ɗaya nan ga shugaba a nan tsakaninsu da hi ya bar hi da taƙi ɗaya ya ƙi yadda cewa shugabansa ne famata alaihi kuma ya mutu akan wannan halin illa mata mitatan jahiliya annabi muhammadu ya ce face ya yi mutuwa irin mutuwar jahiliya karanta muslim muslim ya rawaito daga lokacin da kace kai baka yadda wani shugabanka bane dole sai ya sauka ya ci kaza kazansa na rantse sai mun kifar da shi annabi ya ce daidai da taƙi ɗaya ka watsar da wannan shugaban to za ka mutu mutuwar jahiliya kaga ko baka da buƙatar a fassara maka mecece mutuwar jahiliya haka ne ko ba haka ba baka da buƙatar ka a faɗa ma don haka malamai suka ce dole ne a yi haƙuri akan wasu abubuwa fudailu ɗan iyad allah ya masa rahama ya ce na rantsi da allah da a ce ina da wata addu'a wanda wannan addu'ar ina da garantin idan na yi ta Allah zai karɓa mu ya ce wallahi shugabana zan yi wa ya ce domin in ya gyaru duk al'umma ta gyaru idan ya ɓaci dukkanin al'umma ta ɓaci ina fata an fahimci magana ya faɗi wannan ainihin wato wannan imamun nawawi Allah ya masa rahama yake cewa wa amman nasihatu li a'immatul muslimina abin fa da ake nufi ba annabi ya ce addinu an nasiha ba kulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina yace to abin da ake nufi da nasiha wa shugabannin musulmi yace fa mu'awanatuhum ala alhaqi taimaka musu akan gaskiya wa ta'atuhum fihi kuma ai musu da'a akan gaskiya wa amruhum bihi kuma a umarce su da aikata gaskiya wa tanbihihim da kuma fadakar da su akan gaskiya wa tadhkirihim da yi musu wa'azi na fata an fahimta wa ilamihim biha bima gafalu gafalu anhu wa ilamihim bima gafalu anhu da kuma fadakar da su akan abin da suka rafkana a kansa karanta sharhin muslim mujalladi na biyu shafi na 241 haka imamun nawawi ya faɗa a cikin sharhin muslim cewa abin da ake nufi da nasiha ga shugabanni shine taimaka musu akan gaskiya da agaza musu da yi musu da'a da kuma faɗakar da su akan abin dan Allah jama'a muna faɗakar da shugabannin nan akan abin da suke na zalunci ko ba ma yi tsakaninku da Allah muna yi ko ba ma yi mafi yawancin ku dai kuna zuwa sallar sallar juma'a wannan masallacin mafi yawanci ban ce duka ba muna iyakacin kokari wajen an karar da su in wani abu ya taso a ƙasar nan wanda ba daidai ba ko ba a yi Allah ya ji kan malam abubakar salihu zariya jiya nake ganin bidiyonsa ya ce akwai ɗan kaza kazan da ya isa ya ce ba ma faɗa wa shugaba gaskiya a wannan a wannan majalisun nan ya ce wa ya je koyo yarabanci musamman don yi wa shugaban nan nasiha ya ce ni ba bai yarabe ba ne amma sanda na koyo yarabanci don in masa nasiha ya ce amma saboda mutane ba sa son gaskiya sai su ce wai ba ma faɗa wa shugabannin gaskiya kawai saboda kai kai bukatar ka bata biya ba dan kana cikin wani hali ka ce ba a faɗa so kake sai mun tafi abuja irin yadda kai kake bukata ka je ka kifar da su daga kan kujera so kake mu ma mu jagorance ku mu tafi mu ba za mu yi wannan ba dan annabi ya hana mu dan haka ba ma goyon bayan zanga-zanga kuma wannan shine abin da na kudirce a raina malam yace wa alam anna man wallal khilafa ka sani duk mutumin da ya zama shugaba wadda ta ma alaihin nasu mutane suka haɗu suka ɗora shi wa rabu bihi suka yadda da shi au galabahum bi saifihi kai ko da a ce da takobi da yaƙi ya yaƙi jama'a ya zamanto shugaba hatta sara khalifa har ya zama shugaba wajaba wajabat ba'atuhu wa haramul khuruj alaihi ko wa harumul khuruj alaihi dole ne a yi masa da'a kuma haramun ne a yi fito na fito da shi ku ji wannan maganar yanzu da a ce wannan shugaban kasan da yaƙi da kashe-kashe da zub da jini da komai ya zama menene shugaba ba zaɓarsa aka yi ba to dole ne a yi masa da'a haka malamai suka ce kuma haramun ne ku yi fito na fito da shi ku ce kun sauke shi ko kafiri ne imamu ahmad ya ce man galabat alaihim ya'ani alwulat duk mutumin da ya samu galaba akan mutane bi saifi da takobi hatta sara khalifa au amiran ko ya zama shugaba ko ya zama khalifa wa summiya amiran mu'minina har ma aka kira shi amiral mu'minina fala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yabita wala yarahu imaman bai kamata mutum ya kwana har gari ya waye bai yadda wannan mutumin shi shugaba bane barran kana au fajiran mutumin nan mutumin banza ne ko kuma mutumin arziki ne inji imamu ahmad barran kana au fajiran mutumin banza ne ko mutumin kirki wajibi ne kai masa da'a inji imamu ahmad yace karanta al-ahkam sultaniya li abi ala karanta littafin al sunan littafin kenan al-ahkam sultaniya hukunce hukuncen shugabanni kai yanzu littafi nawa ka karanta akan shugabanni hukunce hukuncen shugabanni da har kake ganin malaman mu irin su Dr. Sani irin su Dr. Abdullahi Gadon Kaya irin su Malam Daurawa abinda suke faɗa ba daidai bane ba littafi nawa ka karanta ko dai bai karanta ba munafikin banza munafikin wofi malam amma ya iya fitowa ya ce duk abin da suke faɗa ba daidai bane to yanzu ga ɗaya daga ciki al-hakamu sultaniya shafi na 23 ka je ka karanta abinda Imam Ahmad ya faɗa kenan الحافظ ابن حجر الأسقلاني أتكن فتح الباري يتي وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب yace malamai gaba ɗaya sun haɗu akan cewa dole cik shugaban da ya galaba akan mutane ya zama shugaba dole ne a yi mar'a'a wal jihadu ma'ahu in yace a fito jihadi dole a fita tare da shi wa anna ta'atahu khairun min al khuruji alaihi kuma yi masa da'a ya fi alheri sama da ai fito na fito da shi lima fi zalika min hiƙinin dima saboda abin da ke cikin haka na ainihin wato tare jinin mutane wata skinin diha wa ƙala shekul islam ibn taimiyyata rahimahullahu ta'ala al'imamu ibn taimiyya allah ya masa rahama ya ce wa ƙalla man kharaja ala imami ala imamin zi sultani illa kana ma taraka ala fi'ilihi min sharri a'zamu mimma tuladu min alkhairi kaji imamu ibnu taymiyyah al-harrani jama'a jama'a ibnu taymiyyah malamin mu ne ko ba malamin mu bane mun yadda da ibnu taymiyyah ko mun yadda da shi ba tunda mu ba yan shi'a bane ko ba yan dariku bane mun yadda da ibnu taymiyyah to bari ka ji abin da babban malamin da muke tunkaho da shi sama da duk wani malami a duniyar nan yace wa qalla man kharaja ala imami dhi sultani yace yana da wahala akan duk mutumin da ya fita ya yi fito na fito akan shugaba illa kana ma tuladu ala fi'ilihi min sharri face abin da zai faru na sharri idan aka yi fito na fito da shugaba ya fi girma a azamu ya fi girma mimma tuladu min alkhairi sama da abin da hakan zai haifar na alheri ibnu taymiya yace duk lokacin da aka yi fito na fito da shugaba aka yi mara zanga-zanga aka ce sai an kifar da shi ya ce wallahi mafi abin da zai faru shine sharri sama da alherin da hakan za ta jawo wannan maganganu da muka ce kar a yi ba fa maganganun mu bane maganganun malamai da muka karanto muka ce ku zo ku a karanta mu kuma duk karatun dama duk ba kwafi kwafi amsa bane ba karantawa muke mu ma mu zo mu karanta muku ba kuma ku je ku karanta wa wasu to shine fa ba wani abu bane ba san zuciyar kawai tsaki za mu shiga mu sha gwate ya kai mana karo mu nemi coca cola mai sanyi mu dura washe gari kawai mu sako malam babban riga kowa ya saki ya wuce yaro mu zo mu hau kan mimbari mu ce muku kar ku fito na fito da shugabanni ba aka ba abin haka yake bane yasa yau muka ce to bari mu zo da littafi kaɗan daga cikin maganganun mu karanta su aƙalla ka fahimci waɗannan abubuwan na fata an fahimci magana amin sun amin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisin da bukhari ya rawaito annabi ya ce a san wa ta'atu alal mar'il muslimi mutum musulmi dole ya da'a ya biyayya fi ma ahabba wa kariha cikin abin da ya mar daɗi da abin da bai so jama'a muna cikin abin da muke so yanzu ne ko muna cikin abin da ba ma so muna cikin abin da ba masu yo waye ce waɗannan mutanen ba azzalumai ba ne wallahi azzalumai ne duk shugabanninmu nan ban ni ban ce wa kowa ma hula ba dukkansu azzalumai ne ba wanda bai yarda da wannan ba suna zalunci suna keta suna mugunta suna ƙin gaskiya suna ƙin yin abin da ya kamata su yi dukkan mun yarda da haka kuma mun ja musu ayoyin zalunci mun ce Allah ya ce wa sa'alamun ladina zalamu ayyamun qalabin yanqalibuna haka ne ko ba haka ba azzalume sai sun sanya Allah zai yi da su mun faɗa kuma muna kan faɗa kuma ba za mu daina faɗa ba azzalumai ne ko shakka babu ba sa kyauta ba sa mutane adalci abin da ya kamata a yi ba shi ake yi ba balma yanzu ya tabbata cewa wanda duk suke so a yi gaskiya a ƙasar nan ba a goyon bayansu ga misali kwaya uku bari in ba ku shi har zuwa guda hudu misali na farko ɗauki kes ɗin abdul ningi abdul ningin nan ya fito ya bayani akan irin barnar da aka yi mana a wajen bajet ɗin ƙasar nan ya bayyana cewa mu arewacin najeriya an danne mu haka ne ko ba haka ba ya ce kuma dole ne a dawo a sake adalci domin abin da aka yi ba daidai ba ne inda gaskiya ne sai a je a bibi maganar shi shin maganar da ya faɗa haka take ko ba haka take ba in haka take a ji tsoron allah a dawo a yi gyara ba haka ya kamata ba amma da suka tashi sai suka je suka tattara shi suka zauna a majalisa suka ce ya ci zarafinsu ya ci mutuncinsu don haka sun ba shi suspension na wata biyu amma kar ku manta ranar da abdul ningi ya fito kai tun kafin ma ranar da ya dawo aiki sai ga dukka gaba ɗaya ƙasa ta yadda cewa abin da aka yi na bajet da maganganun da abdul ningi gaba ɗayansu gaskiya ne babu ƙarya ko ƙwaya ɗaya wannan zalunci ne ko kuma adalci ne zalunci ne abu na biyu kes ɗin maganar waye indimi ali indimi ali indimin nan ya fito ya ce ko da shugaban ƙasa ba da oda a shigo da abinci ta boda ka je ka gwada shigowa da shi kana shigowa za a kama motar ka kuma za a hana ka shigowa da shinkafa saboda rijiya ta ba da ruwa guga ya hana ina ma'anar wannan ɗayan biyu ko dai yana zargin shugaban ƙasa da cewa odar da ke bayarwa ta munafurci ne ba ta gaskiya bane ba zai faɗa a public cewa a je a yi kaza amma a ƙarƙashin ƙasa zai hana su aiwatarwa ko kuma an bar wasu matsiyata shugaban ƙasa ya bada umarni su kuma su kisa aiwatar da abin kuma ba abin da za a yi musu ɗayan biyun nan ne sannan ya ce akwai wasu kabals sun kewaye shugaban ƙasa sun hana a faɗa masa gaskiya bai san halin da ƙasar take ciki ba akan waɗannan maganganun guda biyu su ne mafiya girma ya yi maganganu da yawa amma waɗannan su ne suka fi tashi suka fi girma a gurinsu da haka suka zo suka ce a matsayinsa na mai tsawatarwa a majalisa sun sauke shi wanda ɗazun nan nake gani a wata kafar yaɗa labari ban sani ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba cewa mutanen yankin abdul ningid abin nan abin nan abin nan ali indimi da suke mai duguri sun taru sun ce su ba su yadda ma da sauke shi da aka yi daga mukamin shi ba da gaske ne ko sun ce su ba su yadda ba ta ka gani yanzu wannan abin da aka yi wa ali indima adalci aka yi in gaskiya ne ai na faɗa a kan mimbarin nan na ce a je a binciki maganar samana shin abin da ya faɗa gaskiya ne eh gaskiya ne sai a ce to ali indima mun gode ka faɗa mana gaskiya sai dai hanyar da ka wajen faɗa baka ba haka ya kamata ba ka yi magana a public kai ɗan jam'iyya ne bai kamata a yi haka da kai ba don haka daga yau yanzu ga hanya in ka tashi ka je ka ga wani daga gurin wani ka je ka ga wani har kan shugaban kasa ka je ka faɗa masa gaskiyar da ka gano ba shi kenan magana ta kare ba a ja masa kunne amma suka ce sun sauke shi gaba daya inda kuma wannan mutumin ya burge ni da suka ce sun bashi sun saka shi a cikin kwamitin yawon menene yawon shakatawa ya ce a shi ba yawon shakatawa ya zo yi majalisa ba shi wakilin al'ummarsa ne ya zo ya wakilci jama'arsa ne don haka wannan mukamin bai so su je su nemi wani su bashi kaga ya nuna ba wai domin duk ina so kusan irin waɗannan mukaman da ake barawa shugaban ɓangaren tsaro shugaban kaza a majalisa akwai fa wata more-more da ake samu fa a wannan abun fa ba fa wai haka kawai za a baka mukam akwai duk abin da ya shafi wannan kai ne za a zo kai ne za ka bada abin nan a kai kuma duk abin da za a fitar na kuɗi ta hanyar ka za a fitar da shi don ya nuna wa al'ummarsa cewa ba kudin da zai samu a waɗannan mukaman ne suka dame shi ba ya ce shi bai san mukamin a dawo da shi inda zai yi magana sannan don allah jama'a ya za ku ɗora mutum a matsayin mai tsawatarwa kuma ya gaba daidai ba ya tsawatar kuma ku ce ba za a yi haka ba a wani dalili ya yi aikinsa kun ce ba haka kuke so ya kuke so to wannan shi yake nuna mutanen nan azzalumai ne ko shakka babu ko shakka babu misali na uku ko na hudu ne ko na uku ɗauki matsalar ɗangwace ɗangwatan nan malam na yi magana da dr babe sule dr babe sule ya turo min yadda aka yi allah ya saka dr babe sule sai ku yi haƙuri yau karatu fa sai ku yi haƙuri wallahi dr babe sule ya faɗa min kan cewa dan ranar da na samu sanarwa akan wannan al'amarin na yi bincike ta ɓangarori da yawa na kalli kafafen yada bayanai na najeriya da na kasashen waje sannan na bibiyi abubuwan da masana suka rubuta daga ƙarshe sai na kira da tababe muka yi magana da shi na ce masa ni kan me ka sani akan ishin dangwatan nan akan ishin dangwatan nan ko kun san san da dangwata ya biya jihar lagos dala miliyan ɗari dala miliyan ɗari sannan suka bashi famishin na ginar finar da ya gina a lagos san da ya biya wannan kudin sannan ya kashe dala miliyan ashirin wajen gina matatar dala biliyan ashirin don allah jama'a ko naira ne aka ce ka kashe naira biliyan ashirin karamin kudi ne? naira biliyan ashirin karamin kuɗi ne to dala biliyan ashirin ya yi amfani da su wajen gina wannan gurin akwai wani da yake amerika dr babu ya ce min ya yi magana da shi ya ce ko a amerika kai investin da wannan kuɗin akwai wata kulawa ta musamman da gwamnatin amerika za ta baka saboda ka kawo abinci gaban al'ummarta su da ke suna da hankali ba mahaukata ba ne ko a america ka zo ka zuba wannan kudin wajen investin abin da zai amfana da jama'a akwai kulawar da gwamnati za ta ware ta kula da kai ai awodin naka a baka fili a baka duk wata dama a baka duk wani abu ai a najeriya ne ake abu a banza na rantse muku da allah inda ba a najeriya ba ni yanzu mai wannan wa'azin ni yanzu mai wannan wa'azin wallahi in a wata ƙasa ne wani mukami na musamman za a bani na rantsi da Allah mai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga baban maryam muna tare da shi a nan ranar kawai baban maryam da ke yana da leke-leke kawai sai ya hau kan intanet a mai sunan abin ma ya hau artificial intelligence artificial intelligence wani abu ne wanda duk wani abu da ya shahara ko ya zama wani abu to in ka je za ka same shi ana kawai sai rubuta who is sheikh adam muhammad albani gombe wallahi kawai sai gashi sun kawo cewa wani babban malami ne a najeriya a jihar gombe yana kawo harkar zaman lafiya yana karantar da jama'a yana kaza yana kaza yana kaza kuma suka ce ba salafe ne na ce masha Allah artificial intelligence to idan irin a america ne ko a china wallahi kira na za a samu wata narkekiyar kujera ta kunna in baje ai ta miƙewa ana jawabi a kaina a bani award ai mun kaza ai mun kaza a mutunta ni amma da ke mahaukata muke tare da su mala kallon ma banza suke mana suna mana kallon ba musamman muke yi ba anin su ma'an akwai wata kungiya kwanan nan ta turo min takarda takarda tana nan yanzu haka a mota na wala Allah ma wannan abin suka gani kamar yadda muka yi magana da baban Maryam sun kira ni akan na zo su bani wani award na musamman na mutuntawa da girmamawa su musamman su bani matsalar kadai da aka samu sun ce saya zami ina karantar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kaza da kaza da kaza don haka sun bani takardar gayyata a Lagos za a yi taron suka bani dad da komai ga abin da zan yi idan mukamin kaza idan yanzu award akan kaza zan nake bukata gashi muka yi shawarar wa muka ce mu a waɗin mu a gurin wa muke nema a gurin Allah in dai sai mun biya kara a bayar ma'ana su kansu sun yadda muna haifar da alheri wa kasar amma suna bin mu da sharri to shikenan kuma mu mai fama da su a sama kuma nan talakawa ku dinga banka mana a mu rabu da ku ko ayu basilin tsakani da Allah ya eh a na sani ba a wai muna magana ne ai mun san akwai masu karasu waɗannan ai duk bayan Allah ne ake tare da su duk waɗannan bayan Allah ne eh in kun ji ina cewa ku ka tsakar ku dauka da ku dalibai muke a nan eh ku ai mutanen Allah ne ai eh an gane magana da kyau ko so dan bata san da ya kashe wannan kuɗin sannan aka zo malam aka yi sharri wa wannan bawan Allah cewa man da yake fitarwa wai bai kai wanda suke siyowa quality ba ka duba wani shegantaka mana a ɗebi man ƙasar mu a fitar da shi sai an kashe kuɗi ba kar ka ɗauka fa a banza ake ɗiban man nan kuɗi ake biya a ɗebi man kuɗi ake biya a kai waje kuɗi ake biya a tace sannan kuɗi ake biya a sayo a kawo muku dan Allah ya za a yi man nan ba zai tsada bane jama'a sannan ko kun san wani abu kwanan nan naji a gurin wani babban masani kuma wallahi zan faɗe shi ba ruwana ko kun san daga cikin gwamnatocin nan da suka wuce ba zan faɗi kowace gwamnati ba ne amma an kana da hankali za ka gane wacce ce ba ruwana kuma ni eh ba ruwana ko kun san a cikin gwamnatocin nan akwai wacce ta sayar da wannan mayin na kusan shekara biyu ta karɓe dalolin yana daga cikin dalilin da ya sa wannan gwamnatin ta gaji tsadar dala da kuma tsadar man fetur ɗin na rantse muku da Allah a bisa abin da ya fito ya bayyana duk yadda za a yi sai wannan abin da suka yi ya wuce tukunna sannan a fara samun sassauci wata barna aka yi malam aka zo aka jona wannan dattijon akan ta yanzu ake ganin laifin shi shine kawai to amma ba za mu fahimci hakan ba tunda ba a cikin abin kake ba wallahi sun sai da crude oil din na kusan shekara biyu sun karbi dalolin sun bar shi akan fitina don haka duk abin da za a yi kafin abin ya dawo yadda ake bukata sai wannan agreement din da aka yi da wannan dalolin sun kare tukunna kaga ya zo ya hau kan tsini ko ba haka bane ya zo ka hau kan tsini ni ba faɗo ta gwamnati ba ne amma an kana ne ka gane ni ba ruwana yawwa yawwa saboda irin waɗannan maganganun ba a san fitar da su saboda wallahi barin faɗa muku muna da wasu sirruka wallahi da na rantse da Allah wani an gaya ma ba za ka iya tashi a nan ba amma haka muke haƙuri abin ya ci mu ya ci mu a rai ya hana mu bacci ya hana mu sakat ma ba da za ka yi saboda wani abin in ka faɗe hitayin bom ne mala'i zai zama ai daga cikin kifar da mu da aka hire ba san yancin mu yan Najeriya an kifar da mutane malam ba san yancin mu ba amma manya manyan kasashe ka isa kai wannan abin su barka tun za su maka ka a kotu kuma wallahi sai ka biya su haƙƙin su to mu duk an ba an rarake mu ta ƙasa an kashe mu an yi waye an yi waye kuma wallahi tare da haka bari gaya muku gaskiya kun ga wannan bawan Allah na rantse da Allah ya fi wancan jin magana da sauraron mutane ga misali guda biyu rak misali na farko yanzu ana maganar local government anatomy ko autonomy sorry autonomy yanzu ya tabbatar da shi wanda wannan abun na mai rantsuwa muku da Allah sai an ga canji nan da wasu 'yan watanni bari a tabbatar da shi a fara banko musu kudaden ku gani wallahi abubuwa za su canja noma zai dawo gadan-gadan a ƙauye wanda shi ya rahinsa shi ya haifar da waɗannan abubuwa kuɗaɗe za su yawo a hannun bayan Allah za a dinga aikace-aikace irin ƙauyuka da ba a musu ayyuka ɗin duk waɗannan abin za su wuce sannan fawar da gwamnoni suke da ita yanzu an rage ta kun san dabarar da wannan mutumin ya yi da ya cire subsidy ko kun san gwamnonin nan suna daga cikin waɗanda suke benefitin da wannan magana subsidy billions of naira ake ba su amma da sharaɗin cewa za su ba dama ya yi local government autonomy suka ce sun yarda ya ce to kuje duk wata idan an fitar da abin subsidy kai wani ga biliyan talatin kai wani ga biliyan ashirin ai bari in faɗa muku wallahi tallahi daga cikin abin da ya haifar da bala'in ƙasar nan zaluncin gwamnoni mugaye malam azzalumai ana danna musu kuɗaɗe ba abin da suke wa mutane muna ta ganin laifin shugaban ƙasa amma waɗannan akabira mujrimi ha na jihohinmu su ne asalin mugaye azzalumai malam ana ta danna musu kuɗi to wallahi ku basu wannan local government autonomy din na rantsi da Allah sai ya maganin waɗannan mutanen domin yau za a waye gari ciyaman yana da yancin shi baka isa ka ɗora shi ba baka isa ka sauke shi ba kuma ɗazu na gani amin sun amin ɗazu na gani ana so a mai da zaben su a hannun INEC ta ina ta ƙasa national INEC Allah ya tabbatar da wannan al'amari domin idan ya tabbata to kowace jam'iyya za ta iya samun wakilci zai zama gwamna ba shi da iko akan duka lokal gamman din gaba daya da ciyamomin cancantar ka kawai za ta dora ka to yanzu don Allah tabbatar da wannan abin da ya a shekara ɗaya da zuwansa don Allah ci gaba ne ko ci baya ne wancan tsohon ba shekara takwas ya yi har da rabi ba abin da ya iya yi ba bakin zare ne na warware al'amura abu na biyu tun da ake shan wahala a ƙasar nan a lokacin wancan tsohon ban faɗi waye ba na fata an fahimta ban faɗi waye ba wannan tsohon bai taɓa ba da ko ƙwayar shinkafa ya ce a raba mutane ba sai dai a ce an yi kaza an yi kaza duk maganganun banza amma wannan mutumin ana yin kaza ana yin kaza ya zo ya tara gwamnonin ya ce ya ba su tirela nawa nawa ashirin ashirin cewa a je a raba mutane an yi ƙari ma kwanan nan ko to an ƙara goma goma yanzu ta zama talatin talatin to yanzu yanzu don allah rijiya ta bayar da ruwa ko bata bayar ba guga ya hana ko bai hana ba to ina so mu gane matasa da suke kokarin zanga-zanga akan shugaban kasa to wallahi ku sani ba shugaban kasa ne matsalar mu ba tukunna yanzu shi yana iyakacin kokarinsa waɗannan akabira mujrimi ha da muke tare da su a jihohinmu su ne suke ƙoƙarin su hana ruwa gudu yanzu gashi da aka yi ta akan maganar dangote yanzu ya ba da dama a bashi kurut oil din ya tace a sake shi kuma a naira za a sayar masa ba a dala ba a naira za a sayar masa ba a dala ba don allah yana jin shawara ko baya ji yana jin shawarwarin shugabanni da al'umma ko baya ji in wancan tsohon ne iwar haka mai ake ciki zai ce ba ku da aiki ba ku da zuciya ba haka ya dinga faɗa ba yan najeriya ragwaye ne jima zaune ba za su iya kaza ba za su iya kaza ba mu ko muka ce tsohon banza ne shi kuma mu ma mun rama Allah mu ma mun rama so kaga akalla ya ba da menene ya ba da gudunmawarsa ya yi iya abin da zai iya yi alheri yana zuwa sai an yi haƙuri wallahi sai an yi haƙuri waɗannan tsare-tsaren da aka zo da su da izinin Allah za su haifar da alheri da izinin Allah zai haifar da alheri amma wallahi sai an yi haƙuri abu na ƙarshe wanda wannan mutumin ya yi tun da ake maganar abun nan yanzu kun ga a lokacin da asu suka nemi ƙarin albashi mutumin nan haka ya tsaye da su kusan wata tara bai ba su ko kwandala ba amma yau wannan mutumin ya sa hannu a kan minimum wage naira dubu saba'in bai tsayar da salarinsu ba bai ce kaza ba don ana yajin aiki ko don ana kaza ya ce a'a a zo a tabbatar musu an tabbatar amma duk wani mutum sai idan ka zo ka ji sai ka dai a ta ba ma abin nan abin nan abin nan yan najeriya hakuri ai ta ba su hakuri ba wani mataki amma shi wannan idan ya ba da hakuri ma sai ce to a dan yi kaza a dan yi kaza a dan yi kaza ana dai dan matsowa to muna gaya wa muku waɗannan mutanen mun sani akwai zalunci tattare da su amma wallahi mu ba mu goyi bayan ai fito na fito da su ba ban goyi baya ba saboda bai annabi bai goyi baya Allah bai goyi baya ba ga hadisai mun karanta ga maganganun malamai kuma ga littafi mun faɗa ma har da shafi ka je ka duba so babu wani maganar a yi fito na fito da su matsayar mu kenan kuma daga nan har mu koma ga Allah iya matsayar kenan kar ka taɓa tsammanin za mu janye daga wannan tunanin amma ku sani gwamnoninmu suna daga cikin azzaluman shugabanninmu da muke fama da su su suka hana ruwa gudu komai ake ba su suna ta cinyewa kudaden da suke samu a gurin shugaban kasa wallahi wallahi abin ya wuce tunaninka amma sun kisi ko kun san yanzu haka akwai gwamnan da yana da palliative na corona ya rike ya ki fito da hiyar ba suna nan suna da palliative na corona abin takaici malam lokacin zaben masu ki fitowa su rabawa mutane rabawa ta tsakani da Allah sai dai a bar da wani bangare a yi har shi kenan an wuce sai su ƙara ajiyewa abu ya lalace ya ɓaci ya rididdige ya zama gari ba abin da ya dame saboda su ba wannan ne abincinsu ba foreign one suke ci malam da kul da ido na wani daga cikin manyan ƙasar nan ya kai na har gidansa ya nuna min taliyar da yake ce na rantse da Allah daga ingila ake kawo ta na rantse ma da Allah da shinkafar da yake ci wallahi tallahi ba ta Najeriya ba ce musamman oda ake masa daga ingila a kawo mar shinkafa a kawo mar taliya ya nuna min ita da na ga yanayinta na ce wannan kuma daga ina wallahi malam ba za ka taɓa tsammanin cewa wannan abinci ba ne ba ga shi dai abin da ya kawo ba a cewa komai malam ba a cewa komai jama'a wannan shine a takaice abin da ni zan ce muku daga ƙarshe shine mu yi haƙuri mu yi addu'a in Allah ya yadda yadda Allah ya hallaka fir'auna na rantse muku da Allah Allah zai hallaka duk wani azzalumi a kasar nan kuma za a samu canji in Allah ya yadda in Allah ya yadda na'am aya a fara alkunuti ta ta to kun ji malam shugaba balalo ya bada umarni za a fara alkunuti don haka limaman mu kun ji mu ma za mu dinga gawowa ziyara na madalla mu fara alkunuti to shugab abin nan limamai kun ji mu ma za mu dinga kawowa ziyara sa'i da lokaci Allah da mu ja sallah ko mu yi alkunuti duk wanda bai san kasan nan ta gyaru ta zauna lafiya Allah ya murkushe shi kowaye ne shi kawai shine kawai shine kuma wallahi Allah zai amsa mana karanta suratul tauba Allah ya ce wa ayyuba idna da rabbahu anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimina Allah sai ya ce fastajabna lahu wa kashafna ma bi fa kashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidina Allah ya ce ayyuba lokacin da ya roye mu ya Allah ka jarrabe ni da cuta ka jarrabe ni da matsala kai ne mai rahama kai ne mai yayewa Allah ya ce yana rufe baki sai muka ce fasta damna lahu mun karba maka ayyuba muka biya masa bukata Allah ya ce wa isma'ila wa idrisa wa dhal kifl sai ce kullum min as-sabirina yace wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin sai ce wa dhannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم سيتي وكذلك ننجي المؤمنين مك أمسى وذنون muka tseratar da shi daga bala'i Allah ya ce to haka duk wanda ya mana addu'a irin wannan za mu amsa masa kuma za mu tseratar da shi daga bala'i ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سيتي وزكريا إذ نادى ربه كتنا النبي زكريا لو كتن دي كرما وكيران سو يكرما وأبنجدن سكرا نفتان فهمتا رب لا تذرني فردا وأنت أرحم الر... وأنت خير الوارثين الله كرك برني ني كدي يا الله كيني مفيفيتين masu bawa wanda za su gaje su Allah ya ce fastajabna lahu ka ji ko shi ma sai muka amsa masa wa ati abinna wa wahabna lahu yahya Allah ya ce muka bahi da yahya wa aslahana lahu zawjahu kuma muka gyara masa matarsa sai Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati su annabawa dama da mutanen kirki suna gaggawar aikata alheri wa yad'una na ragaban wa rahaba suna kwara mana kira suna koran azabar mu kuma suna kwaɗayin rahamar wa kanu lana khashi'ina kuma sannan su masu mai da al'amarinsu ne zuwa gare mu sai Allah ya ce wallati ahsanat farjaha da kuma wannan da ta kare al'aurata ita ce na maryamu fa nafakhna fiha min ruhina muka yi mata busa da ruhinmu wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin muka sanya ta da ita da ɗanta suka zama aya ga sauran talikai sai Allah ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wannan al'ummar ita ce al'ummar ku kwaya ɗaya ni ubangijin ku ne ku bauta mu ba ku da matsala wallahi wanda haka mun gaya wa Allah kuma za mu ci gaba da gaya mishi kowa ya tahi dinga kiyamul laili yawa saboda haka mu ba mu goyi bayan zanga zanga ba amma muna da Allah kuma za mu ci gaba da gaya masa in Allah da sai kasar nan ta yi saiti da izinin Allah shine kawai in Allah da sai kasar nan ta yi saiti shi kowa ya samu walwala in Allah ya yarda yanzu gashi an ce gwamnatin ta shigo da shinkafar tana kokarin karyar da farahi za a sayar da ita dubu arba'in arba'in ta koma arba'in 40,000 dole na kasuwar ya sauka tunda in na gwamnati ya wadata kuma da farahi mai saukusa dole na kasuwa ya sauka kuma yanzu bari ku gani tunda sun ji wannan labarin yanzu za su fara fitar da kayan abincin suna sayarwa kuma in yi yawa a kasuwa zai yi dropping dawo zai sauka zai sauka a'a ai talaka yanzu kan inda zai samu abinci ya sayar to ai aiki ya same shi sannan sauran waɗannan matsalolin su kuma dama Allah ne zai saita mana su na fata an fahimta idan ɗan adam yana da dabararsa to shi kuma Allah ya hire ma dabara aiko in ya tohe ma idan basira ba magana ta kare ba to saboda haka muna roƙon Allah Allah ya saita mana ƙasar nan Allah kawo mana sauki matasa mun gaya muku matsayar mu kar ka fito zanga zanga in kuma ka fito aka kashe ka an kashe banza na rantsi da Allah domin ka mutu a cikin yi wa shugabanni tawaye mu shine matsayar mu kuma ita ce aqidar mu kar kowa ya fita ko ba wani abin da aka bamu iya abin gaskiyar kenan mun faɗa maka in baka yadda ba oho in ma ka yadda oho kawai shine ba abin da aka ba mu iya gaskiyar mu kenan iya aqidar mu kenan iya tunanin mu iya ilimin mu kenan ba mu da wani abin da yafi wannan maganar iya kacinta kenan kawai ka bita mu bita mu zauna lafiya gaba daya Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya kawo mana sauki Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya saita mana kasar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير الله كشريم كشريم على ممو كشريم تاسمو كشريم ماتمو كشريم زريرمو ya Allah ka sawa ƴaƴanmu albarka ka sawa matanmu albarka ka sawa iyayenmu albarka ka sawa rayuwarmu albarka ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka yaye mu daga matsala karamarta ko babbarta wacce muka sani da wacce bamu sani ba ya Allah wanda take bin mu da wacce bata bin mu ya Allah wanda muka hango da wanda bamu hango ba ya Allah ya Allah ka kare al'ummar wannan kasa da musulman wannan kasa daga wannan zanga-zanga ya Allah Allah ka kare mu daga wannan zanga-zanga ya Allah idan cikin ilimin ka na kudura Allah ka kaddara wannan abin sai ya faru Allah karkasa wannan abin ya tasiri a imanin mu Allah karka sa ya tasiri akan dukiyoyin mu Allah karka sa ya tasiri akan ainihin wato guraren ibadar mu Allah karka sa ya tasiri a ofisoshin mu Allah karka sa ya tasiri akan guraren sana'ar mu Allah ka disashe hasken wannan abu na wannan zanga zanga ya Allah Allah ka disashe shi Allah ka cire wannan irin tunanin a zukatan matasan mu ya Allah ya Allah idan kuma ka kaddara wannan abun ba zai faru ba to su shugabanni Allah ka ba su tunani da za su kawo mana sauki a wannan kasa ya Allah ka ba su tunani da za su kawo abu na ci gaba ya Allah ka agaza musu kuma akan wannan abu ya Allah ka sa hannu a cikin wannan al'amari ya Allah ka dafa mana ya Allah ka taimake mu ya Allah ka agaza mana ya Allah ka tallafa mana ya Allah Allah ka zauna da mu a wannan ƙasa lafiya ya Allah idan kowa bai san ƙasar nan ta zauna lafiya in kai kana so ta zauna lafiya za ta zauna Allah ka so mana zaman lafiya a wannan ƙasa ya Allah Allah ka rubuta mana zaman lafiya a wannan ƙasa ya Allah Allah ka yaye mana damuwa ya Allah ka yaye mana matsala ya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah